ولا حول إلا بالله وذكرى للسيد ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يحفظ قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daula da wani ra'ayi a cikin da muka yi wata da shi ya shiga da shi ne da yi da abin da ke biyar bayan za a nari shi ya lafiya da wata zuwa biki wanda ya yi da uku wani babban kara shi kuma ya yi da wani yanayi don ba a ba ba mana shi wani da ya yi da wasu da hamdu da yau da wani ya tsawa kuma da yi da su ne a tsawon ya wata ala inda muka yi da shi a cikin da yau za mu ga da shi na cikin da kuma hadisi ne na ba da shi da ba sha biyar muna cikin ba mu mai ko da shi ne da lafiya ce ba ba mu abin da ke fara a kan sallah ba idan mun ya sallah ba ne ba ne ba mun da hadisi da ke da dawo da wannan da sha biyar ma ne ke kana da sallah Abu Hanifa قال حدثنا ابراهيم بن بشار الرماني قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا سمير بن حميد وعبدة بن ابي البابا سمع والغاية حاتم المغيرة بن شعبة يقول an gabo da mara ibn sulmi ne ya gabo da malamin da abu halifa shi kuma ya biyo da gaske malamin da ibrahim mutum da kyara a ranar shi kuma da zai malamin ba ya zuwa ƙauyena shi kuma da zai malamin ba na gida kawai shi kuma ya je da zai malamin ba a ƙasashe ko jami'in kawai ba a ƙasashe suna abi da ba ya je da malamin ba a ƙasashe suna abi da ba shi kuma da ya awa ba sun yi wala wanda ta ci wa mugiyar da zai shirwa shi kuma tattare na mugiyar da shirwa mujira da duk wani da cikin sabuwa a nan wani da ya wuce asali mujira da abin da mujirka za a nuna ba a domin da wani ta kare mutane ne a nan shi kwaci kuma kwacin da ne ya yi ayarin masu wasu wasu masu da kare da gare za a tsawo ayarin su biyar goma ashirin kawai ya ɓace mutane duk gudun da ba a yi ba ko kuma gida zai je ya yi faru da takarda ya ce gobe nan da kuma ya yi amma lokaci guda Allah ya gina ya yi gidan da bayan ya mutu linda ya zo gaba ɗaya abubuwan da yake yi ne an ce ila ko ya rinko ma ko da yana goji da abu da idan sai na ko yana mu da suka ga ma zai rinko da ya dauri ne zai yawo yake da wani ne to shi ne ga Allah ya da amma ko yin mutum ne ya rauni ne ya fada biyu a dama da wani da ya wa Allah ya mutum da ke ke alwo da tsawaki alwo da tsawaki yuji ne wata rana yana gona gona da yana ba sai wasu tsada da gari cewa ya ce ya kuɗi jirage ɗari biyar misali aka hau da ya damu da makaranta a kan jirgi guda sun fi da gari da ya fi da abu wani da wani kuma abu da kawai shi ko da biya ke yi to zai kawo wani da za a zama ya ka zai zama wani za a ga kai rano ba zai yi wani da zai shiga wani in za mu iya fitar da da sari wanda aka kawo ƙararsa wata rana zai kawo yana zagari yana zagara jaha jaha daidai jaha ta ce ka ga aiki da a zuwa zai kamu da ba ba zai gaya ba zai da yanzu shugabannin kasa suke yi mutum zai zo ya ga duk inda za a yara a yara a yi baki don ya zo ya ga cewa komai na biya yau da yana ba da raya ba da kowa da kuma yin biyu ko da yana shiga ya kara da talaka aiki ni ne kuma tsarka ne matsalar kudin tsoron in kuka faɗa to kafin wato aiko zai gayawa sai ba da zai goma da goma ya zo kala da kuɗi to shi wannan sabu da ya zo sai aka ce masa ai muna da talaka ka ce muna da matsala ne har guda uku wata wata ruwa ya kawo sai da kuma kuma ya ga mutum wa wani biya ya ke da biya na farki lalle a kai ita ne ba kana ka ce kirawo aka zo da shi suka bar wani kalmomi da karo suka ce wannan gwamnan nan kullum baya fitowa da wuri sai rana ta ɗaya yake fitowa da na akwai rana guda ɗaya duk lokacin da ko da kuke yi wani fitowa a matsayin da na gwamna sannan lebur da na uku wani lokaci yana cin bayanin zai yi kuma kaga ba zai da shirya lafiya ne kuma mara lafiya a wani da shi da shi a da lafiya sai ta wani lokaci ko da gaba a kan gida ke yi wa mutum a kai. Ibi ne za ka yi gaskiya ya ta kawo da zawa. yake magana ta farko ne zuwa mara fitowa da wuri saboda wannan da zai daga gani a jikina ita kadai Allah ya mata gwamna yake sai lokacin da yake idan a wani abu da ya da ba na fitowa da wata ba na fitowa wata rana a rana yake ita kadai ne da ni saboda sai na aljanna bai kai na na wanke na wa kayan na buɗe idan ya mutu kuma kayan da yake ta ne da kamar kakin da ne kawai saboda haka ya mutu da nan saka mutu shi ta ranar da ya fara abu da ya zaba na fitowa da ruwa me daki na da biya ne ka ruwa ko da ruwa da ne ina ne shi mun gama abin da zamu ba saboda biya ne da nan su ruwa da nan nan kuwa saboda kafin na mutunta a gaba na aka zo da wani sahari saboda ya yi imani da abin da ake kira da wuta ana daidai na wanda ana cewa sai ya ga a cikin wata mai ana ne wuri ba yake a gaba da hajjin yake na tuno da sai ga kuma ana wuri mun ga ba ko wuri da ba na shi ba da zuwa ne wuri sai na mu ya ce mu je da Allah na mu ma da ku da wani da amma yake ya wannan ba wata wuri da za a yi su ma da kowa da ya da kuma kowa wata to dai da amma wannan ne domin yin ayyuka an kawo ƙarar da cewa ya ya ya yi aiki ya tafi kudin baitul mali suka ce jira ne dari biyar aka zo da jide da yake a rafi jara da yake da lafi da tauki wa mallaki a rafi jara da kai ya kare tani jira ne ko ba yi rafi ko kai ake kiko yana da rayuwa yana da bariya in ba ka rubuta na sai a wurin eh su je wani ya kaji ba kana yin bayanin da za su yi to kai ma ka sani ka sani ba saboda ba ka sani ba za su kai da su saboda haka sai aka zo da shi aka ce ya da gidan hadin kaza sai da wani yake ga abin da take kuma ka zo da shi kawai mutane su kai wa iyayen ji kuma a ji da wani amma kuma kudi a ce a gurin da aka samu sai dai na wani ke gaskiya ne ka mujiyar an ture ke gaskiya ne da ba sai ce amma ba iya amma wani da wani sai yi ba sun ce yana ne da su mutane da ne su yana ne da ya ce ayyar ce sai ce na faɗa amma ya ce wa zara ne yanzu da wani kowace shi ne ya hari ya ce zai na wani da to ya kowace suka ce wallahi da layi ba haka wani ya ce kai abu ce da ya ce zai ce ce wallahi da ba kan da kuke masa wannan kudin ba haka ba haka sai na mu ya kama su da ne shi kuma da ne to kaga wanda ne gane wannan duku ba da zai je su da zai ne ko cewa shi wallahi da ya ce masa kaza kaza ko ba ku ya ba shi ko in ya ba ku ya ke ne ne ina ko kuma ba su to nan sai gaskiya da ku cewa wallahi da rai ko ya kudin ma haɗawa domin ka buke ka wata ne to ni ne buke da shi ba da zai Allah ta ala an ya kuli yana cewa da kan Muawiya bin Abi Sufyan ila Mughira bin Shu'ba Muawiya da Abu Sufyan ya tsuru da Mughira bin Shu'ba kuma da Muawiya ta tsuru da shi shi ma da shi ku da wa'i saka dare ina da wa'i da hadin mu'mini kawun mu'mini haka yake jira kawo mu duk wanda ka jira da zafi mu aure su ba su mu ne to ba da ne ga da kawo mu ne eh saboda haka sai ya tura wa cewa muawiya da abu ya ne tura wa kujira na duba cewa hukum ne da dinai da shi ke hujjar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kallu ne wani abu da kujira da Allah ya yi ta ji ba hujjar da duba ya tura ya yi a rubuta abin da aka yi shi ne muka faɗa ta bi biyu da yake a baya ko daga cewa ba komai ne sahabi yake yi daga gurin annabi akwai abin da a gurin sahabbai ya wuce kamar yadda Abdullahi da Abu Bakar ya yi wata abubuwa ya ce a gurin sa akwai yawa domin yana da tsananin da yawa a wannan saboda haka kamar yadda sai na ma sai na ma fulawar ce da wani tsari yau ya zauna a fadar annabi ya tafi kasuwa wato garin ya dawo shi kuma sai ya tafi kasuwa shi kuma ya zauna abu da ya kuma shi mun da yau ne na gudu ta zo da zai yawan hadisai to shi ne ke rubuwa abin da ya ji daga annabi ya kula shi ne kullu salati wanda yake fada a ƙarshen sallar a duk mun fada a baya ko dai a sujjada kalbi ko a tahiyya kai ko a tahiyya ko kuma bayan an yi sallah a sujjada ko a tahiyya ko da wannan sujjada sujjada ko ko sai kawo ba da annabi ba a sallallahu alaihi wasallam na ga wani yanzu zai ya kowane yau wannan ba yi da wani rana da haji wani ya goye zama shi yana yi wannan kuskure kuskure ne ke kuma na ko a yi shi dalili ba kai ko ba kai gani a yi ba ba kai wannan da ya ce wani kuskure to shi ne yake cewa ba ka taɓa yi ke ya rubuto mata cewa ta ne su da su da na tattara da ko da kuma da kai na ji ba duniya da abin da Allah ta faɗa a gare shi yana cewa filibul salati wato a bayan ya yi da sallah idan ka ba har ne da har sai kara ba idan ka ba har ne da yana cewa ne la ilaha illallah wa qulu la ilaha illa له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من بدل ونجم الله عظيم فيها دليل كل على فيها وأنما عليه الصلاة والسلام جاء أولا أولا ذكر النبي لا أنما عليه الصلاة والسلام كيكي sahabi ma yana neman mai annabi sai kuma ba za ka nemi na annabi ba sahabi ba wanda ya zo da annabi cewa da annabi ya ce yi da saba kai kuma sai kai wani wani ya tura ka ki da kira ne eh kiyar kai ga da kawo da cewa malam ku ko dai ka je ba ka kana da lokaci ga wanda kuma ka ka ga ba da annabi ne kai ba ruwa ruwa to be be da lagi ji wai ka ga ruwa ruwa ban da tare da da yalo kai ga ko ni ji ya yalo ko ka ka fara ina da ne kai kuma lawan ne da wasu ɗauko kai kana kamar da jika fadi ta ba kana cewa a ruwa a zuwa cikin ruwa na da ne zai da ne ko wanda ya lura za su wallahi ba wanda ya lura ba ku mu zo da haka na annan ruwa na annan ruwa sahabi yana da mafi annabi ya annabi sallah sai kuma kana fara wa kuka ta annaba ne da Allah akwai akwai sabani akan dalili kama ko a kai da biyu kira ba ma mun da biyu kira ba amma sun ga kana annabi da annabi da ba a wuri da ake tuja kawo mun da ya to a ga ya mun da annabi ya Allah ni ko zai ki ba ni ma ina bukata a ga ni annabi ya Allah kire ni to bari ku ji la ilaha illallah ba wanda yake sai da roƙa ko Allah وحده لا شريك له shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahu mulk dukkan mulki a nan Allah dukkan mulki a nan Allah ne kullu lahumma malikul mulk tuti mulka man tasha wa tanzi'u mulka liman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-hayy innaka ala kulli shay'in da ya mutu lallai Allah shi ne yake ba da mulki ga wanda ya ga dama da yake wajen jiya wani wata limar da ya kuma ya kunje ina yawan manne da wannan kalmar saboda matsalolin da suke tare ka ga kabbun ya ce yana ba da mulki ga wanda ya ga dama sai da ya zo nan nan bayarwa domin Allah ba ku jin sarki bayarwa shi yake yi ga abubuwa da za ka yana gaya ba ga shi nan ana iya gaya wa nan da mulki domin shi ya bani sai ba ce da Allah ya ara wa kanar alam kana yallati hada ibrahim fi rabbi an ada wallahu nuna dan Allah yake na ba shi ba ka ganin zuwa ga wannan da yake jayya da Annabi Ibrahim shi rabbi idan kai da wajininka an ada wallahu nuna so da Allah ya ba shi mulki kaga ya yi magana ya ba ya ba shi mulki ko kuma ka dauko ya da cikin zuwan jumaya ka ji amma da bi na ba ka da bi ma ta ki ya ba da bi ba shi ba rata ba rata wani abi ba wa ka da wala umman malikun ya ku kun da shi kaga shi ma almalik ne mulki yake magana an fahimta da ko kuma lokacin da wato shi dai da ruwa su ne da wani yau da Allah ya yi ai kala abu da yake a cewa in dai ka tona ganin mulkin za Allah zai baka mulkin la yau wa mulkin la yau da mulkin da zai kare duk da mulki ba da zai kare za ka ga mutum shi da Allah da ya zo magana bayan waye ba bayan bayan ba amma wajen sauka kuma zai ce kwata shi ji Allah wajen jemin lokaci mun mulki domin jiya da mutum baya son jiki kowane idan ya hau to a lokacin da ya burga da ya sanya kuke da ke amma yana hawa kuke da ke a ce ya ci ne ya ta to a lokacin da abin yana da wani gida sai wa dawo sun bada wannan shi ne kariya sai sun bada zai kai wata yaya amma wallahi a kan da mutum za a domin sai ga abubuwan da yana da shi ba alfa da zai kuma wani ya rika ba shi umarni ya burba saboda shi ka iya mulki da ka san tsanani tsanani to bulgarsa wa rabuwa da shi aiki ai kun ga misali muna ba da wannan misali ko da da wasa da ya ba da wani bahar ya ba su kira lokacin da ya ba da wallahi bai sai ya ba da ba kuma da gaske lalle yana da wajen da ya yi da ya abu ya zo ga kowa ya gani dai ya ba da saboda ba ya zo inda za a zo a tsanani da kace za a kara shekara hudu zai ko da bai magana wani zai ce a tuko ke da shi duk ya da to aka muke abin da kuma zai ƙara ba ka fita da shi ka duba yaro dan da aka haife maman mahaifiyar da ya tuka saboda rabi yan yaron har ciwo yake maka wani lokacin sai an mace a zo a ita ba shi yana ɗauke wani amma ina ba ka da baba in aka zo ya yi zai tana duka tana duka kai mai haka haka wanda na wani lokacin da ya tura baban da ya ce kwalli ya ce mur mur wanda abu ne tsarin gaske a rika ko gaban wani ya kalle ya ya tsalla ya yi tsarin kuma ya zafi ya zuta haka za ka kai da shi haka da a san daɗin baban ba amma yanzu da ya fi daɗin da ya fi ya ne da kuma za a rufe. Za ka mutu babu rana mafi farin ciki a gurin shugaba da rasa ne a gurin ba rana mafi damuwa da tashi hankali irin domin da akwai ne za ka ji in yazo guri ba a masani ba ya ta tsohon gwamna ko tsohon shugaban kasa ne ba ka ne ba wannan shi ne rana cikin ciki a gurin wani mai gani to yi da ake cewa mulkin ɗan adam asiri ne na Allah kuma mai faɗi domin yi na da wani iyaka wani da girma kai ka za ka ko mai kawo kana da girma ko ba ko ya da rana da za ka yi kaya in kuma ba haka wani zuwa zuwa da ba ta kai ne da yin da ba haka yana da yin da ke garin da ke da aka haɗu kuma ta zuwa mutu shi ke nan ba ƙarshen mulki ke nan yi mulkin ana da asali asali idan za mutum ya wuce ka a raruwar cewa kun kai ga wasu sun gara ga wuce nan su wasu sun yi sun gama na cikin nan ki kaza zuwa kaza na ci aiki kaza zuwa kaza ana gaya ma ne cewa kai ma ba za ka yi kaza wannan ya yi ya tafi wannan ya yi ya tafi wannan kai ma a san an sa wutar ka wallahi za ka yi ka tafi a sa da wannan bayan ka ko ne ka sauka ko a sauke ko kuma ka dole a je ko ko ka sauka ko a sauke ka ko kuma dole a yi wannan to shi ne walau da hamdu godiya ta tabbata da Allah muna faɗa wannan ne domin yayin da kake faɗa a sallah ka kake da tana hararo wannan shi ne addu'a da ke mutum daɗi fiye da yin ai duk alheri yana a hannun Allah wajen zo ba ka tsoro cewa zai hana ma kaza har da lokaci yake yi domin a yayin a hannun Allah yake to duk da zama a hannun ka yake ba mai za ka za ka da za ka yi domin wanda za ka akwai wani na kan wala na shi ne shi na dogara kai kuma kana wani kai kuma ka dogara domin da yake wani domin duk wanda za ka gurin da yana zai gaji bacci ya kawo kun ba bai yi bacci ba zai rika abubuwa da su ne ko su da ka kama shi ba Allah ko da yake ba za ka akwai wani na kan wala na wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah da iko ne akan komai ba ka yi alamun da ba akan komai Allah ya yi sai ba da wata kalmar ya Allah ya Allah la ma na alima akai ba wanda ya yi hana abin da ka bayar ba duk abin da ka bayar Allah ya bayar ba wanda ya yi hana wanda ya zo yana so ya hana ka a lokacin tsada su abu yi mai kai ku in dai Allah ya yi shi ne suke zuwa in Allah zai yi lokaci ku zo da haka haka abin da yi idan Allah ya yi dan zai za ka zama lokacin da wani ya zo ya sa ka tanga abin ku ƙara wannan ka tangar ya ba hanyar da za ka hau kai kawai ka dora sauki ya ƙara ba ƙari ya ƙara misali annabi Musa alaihi salam da abin da ya zo a kansa ana ya tafi yamma ai duk abu da ke har sanar da wani har mana ya ce an gane ko saboda haka annabi Musa alaihi salam a kan sa sai da jirawo ne kai da mutane karu wasu mutumin ne duk wanda ta samu juna biyu aka gane to za ta yi biyar da duk in yi da rabuwa za a sa masu yin biyar da jidarwa tana haihuwa na namiji da za a karɓo shi a yanka amma da Allah ba da kudin da shi yake sai ya yi min duwa ka ce kai da ba ka da kai na gare ni sai aka kawo ni gidan da aka ce kai ka gare ni haka Allah yake a wurin a gidan da auren da ya rike yin ba mutane a gidan gidan kuma tun yana jariri a jarirar da yake yin kawo na aka kawo su zai yi girma ya zama abin da zai zama har aka goyi gane bayan ya kawo girma Allah ya jarabu matar da ajiya da matuƙar zan annabi Muhammad ba wanda take so umar biya in dai ba za ta ja gaban mana rana kaya yana ji yana gani haka ya rubu da dole har wajen da ya je wani wuri ne makoyi ya ba da dawa ya ce alaƙo da yorarri da dina wa dina wala duk da dina mai amurar da kasiri wa ba'anta ba da takan da ke ba'anta a wa'anta idan min al-kafiri haka ya gera musu wajen kalmomi ba mu kuka da ne kamar gori ya ce a nan gidan bakar da kira kai ne ka da ke kazo a gidan nan kai ai aika da zaka har gudu yana yi gori ka ga Allah ya zuwa karbatar ba da cewa in kana so ka hana ku abin da Allah ya ce ya yi to kai da sala'a misali da biyu annabi Yusuf alaihi salatu wasalam mabarki ne إني رأيت أحد عشر فوقا ومسكت وكبر رأيتهم لي لكن وانا قولي يلا الشيء هو الزلالي في عشر يقوم جاء يقوم على الانتواء فهو في عشر في عشر جموعة suka yi aika da rashi suka zo suka fita da suka yi suka wurga da asiri saboda ne suna hango wani abu a amma da duba ku ne saboda tsarin Allah ba wani da gida ma idan mutum dan gada ne ba da rawa wannan ka je ka wannan duk dan gada ba da rawa eh dan gada ba a a dan saboda yanzu ko mulki a gaba ne da gurgudo ne da iya komai ba eh wallahi ne gurgudo da gaban nan da ba ku dan gada a ai dan da ga ba ni kuma ga wala ko ta yawo ga gura go ni da wata sai an da ga in ba ya ba za ka yi biya na da wannan shi ya kawo su ba ka biya ba da ya san shi ne abi wannan shi kuma shi an da tarbiya wannan mutum da annabi ka ga ira wannan ya inda annabi shi kadara Allah ya nuna a gaba annabi Yaqub to gaskiya cikin gadar da sai ƴan uwan da ba ta son ta kai shi rijiya suka wurga bayan sun wurga shi fada ne suka zo suka dawo shi a cikin guga ƴan uwan suka dawo suka ce ai bawan su ne وجروا بثمن البخت دراسة معزولة وكان فيه من الليل فإن في أولاد أنت bayan gudanar da aka yi masa wanda fito da shi daga gida a rura da kanto ai bawa ne bawa ba ka kanje ce ta bai da gida a abun yana dubu ɗaya zai kawo yana cikin shi ne da rayuwa bakin ma a dubai wa kan fi da dai wani aka jami ce to shi ne malamin da ke wada ba su ɗauke shi sun fito da shi da zaro annabi ya kuɗe shi ba da wasu yawa da alifiya ba da haka yi wasu ne da ba da ke ba su je ba da ba a ciye shi ba da ba a ciye shi ba da ba kai shi kasuwa ba da ba wato yi wannan minista ba zai dole ciye shi a kasuwa ba da zai ciye shi a kasuwa da ba a ciye shi a kasuwa ba da ba za a kai shi gidan zulaika ba da ba kai shi gidan zulaika ba matar ali ali dumitra da wannan matar ba ta yi shi ba da wata ne ne ne ba da ba kai shi kuma da ba kai ibn ko da ba za a fito da ke fassara ba da bai fassara ba kun ba da ba za a gane waye shi ba har a ƙara ba fatai daga waye a wajen jinsa da ba ka jinsa ya fito ba da ɗan uwansa ba dawo sun dukkuta a gabansa tun da ba da iyayensa sun dukkuta a gabansa an tana cewa ba ta tsarda tarayya yanzu wanda da kaura ka da yanzu ke nema da salma ka gane da ku duba ku gani sun kika cin ba gida sun san sai aka da ba wannan abu wa haka Allah bar wasu zargi daga lokacin da wani ya zo yana so sai ya gaba yana a lokacin da ke kai kai kawai da rabu kana da kyakkyawar dukiya da abin da za ka dan Allah kake yi to wallahi tsani wallahi ta ke da ba wannan shi ne kawai duk wanda ya dau wannan kuma ya dora da al'ada sai bari ba ku wani misali wala wato la baka wata rana wani ya taɓa da ayar da yana ruwa kai har da ma yana da yaron da ya wata rana muna karatu ni da magani hiru muna kan da rubutun mara saboda haka yana zaune a masallacin malaya sai kawai ya shigo masallacin gidan ɗaya hiru yana zuwa sai cewa ya yi zuwa da ba da yin da domin shi zai ke magana da shi ma da shi domin shi zauna yake ya zo ne ba da shi ke ne faru yake ya rabe da Allah ya rade yana da ne da gina ya fadi ka da ya ce ka da ya ce ka da yake ga mai ya ba kuma ya yi abubuwa da yawa don Allah ne. Bilki wallahi, nake da abubuwan da kake yi kasan kaga na tunda za su tsuri na yi bayan abin da nake yi da nake to wallahi ka ga nan na kwanta da shi ko ba shi kira ba kira nake ba ruwa na shi nake ba abin da kai mata wanda za ka kuma yi yanzu na ya da wani kuma sai to har yanzu mutane ba su ba ba har yanzu ne domin ka gaika sai ya rike hannun da jiki da ba ta take hannun da wani saboda har yanzu ba iya hannun da to wannan shi ne wanda ba ba annabawa mu annabawa ne da annabawa kai dai abin da za ka yi ko me ka sa Allah ko ko me wanda ne za ka faɗa ka nemi Allah to Allah maro ka sai ran dawo amana kuma rasuluhu wal mu'minu Allah zai gani manzon da zai zai wato zai raba da dan mu'mini za ka gane cewa ba ko ba ba da wata aiki ba abin da ba a so ya zama ba Allah ne ba wani ka kai to kuma wannan a cikin mutane kowa da yarda kowa da gani ko ba haka karatu ba wani za ka ya ta zuwa zuma da yana yana da rubu a fi wallahi tun da wani ya ce maka ya yi abin da yake mai sai ya gama kai da kake ma kallon cewa kamar wato ba kowa ya ba a cikin mutuwa cikin wanda ba a ci shi ta ba muke karanta alƙalin domin ka dafa kanta shi da dafa shi ka samu jalabi abin da za ka dafa kanka da shi kawai ka kai wa Allah ta kar ku wani nan da wani da shi ko wani nan da yana da wannan shi ne ko da wasu abubuwan da ya kamata ba da ta bayi ina ce da Allah ina tsoron tsubun ina tsoron tsubba yace dole ka zuwa da biyu a ce da wannan ke kan sala da dawo wani ke kuma goma shi ne kawai yake ba ma ba zai dawo ce ba za ta dawo ba ce da gwamnati ke kan ta dawo ba za ta dawo yake kuma goma to wannan shi ne kawai kai da Allah kai da Allah ko yanzu wurin da an kullum bayan ana ko gina amfani da wuri ka gama kan da koyi biyar tsara ba sai ka zauna lafiya kuma shi ne amfani da wuri amma wani da zai tsora ka kai da Allah shi yake yi to shi ne zama ne a jama'a da shi abin da muka san za mu ci bi na arziki wallahi ba ma san na kowa mun zai yanzu wallahi sai yanzu ba ka ganin mutum yana kwance a garin arziki wata shida baya cin abinci a ranar da zai rufe ku ya ce ya tafi ruwa ya ga ya ga ne ko ai kan ba ana ga ya kuwa da abokan ciki to a ce an cikin da zaka je ne yana cikin yawon kuma ba an ciye ita Allah ya rubuta wa kafin annabi alaihi salatu wasallam ya ce kafin a rubuta da adam da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta a cikin kowa wanda abin da mala'ika yake gaya ba a ciki wannan rubutun yake gaya ba eh watakila na wata yin wa amin yi wa adadi wannan da ma ɗaya nake gaba yake amma su tara a sun dubu a da wannan already an an gani an rubuta ma to akai da wani yin zuwa kata dole to da ka wanda shi ne kai dai kawai don to zuciyar ka bai zai kuma ba ka kullaci kowa da shi to ba abin da zai sane ka wannan shi to shi ne labari a jama'a ne annabi yusuf ga nan ya ba mu misali duk mugunta da ya kuwa da suka rike ba ga yi ne samu da sai yi yi wa yi ka kai la'aya kuma suka fito da da kai a tsara kan labu a rai da kan suka fada Allah ya yi da ka aka mu haka suka fada yin wanda za a fiye da da nan ka fito da kalma da take ƙara burge ka kana duba da dabbobin da cewa innahu man yattaqi wa yake fa inna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin wanda abubuwa uku kun gare ne ko ba ka addu'a Allah ko ma kuma ba ba za a ci da ne ba in dai kai ko Allah man yattaqi wa yake kai hakuri to Allah bai dole ka ba kai insani fa inna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin malaikatu take fiki uku ya aya duk wanda ya rike shi Allah zai yi da shi wannan shi ake kira tsayawa a kan duwar sunna shi ne zato ba na gefe ba ne wannan shi to da aka lama ne a jama'a ɗin idan Allah ya ce za mu samu kaza ba wanda ya ce ha babu ko kan tunanin ka ba ba da domin Allah ya rubuta lokacin da kaje kana kai to ka ci ku ba cikin da ka bari a kasa sai da ni ji amma yanzu ka ƙara da ku ولا معي الإمام فلا أقول أنا لا أقول إني ولا ينفع جلسات منك wani ma abokin dukiya dukiyar da ba za ta amfani ba da komai a wurin Allah sai yana da dukiya yana da yana da kuɗi shi ne wani kawo da jin ma abokin dukiya da mu an jin yana da albarka yana zuwa da ma'anar ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mata ana tsari mata malawa da ta zo da jaddu rabbina girma ake kan baba lalle girman ubangiji ya ce ba sannan kuma akwai na kaka an gane ko sannan akwai na kokari akwai na kokari to wannan ne to sai ce wala yanfa'u darajatan bil kadda kullun da zai wani alkala ka rika hararo wannan sai kan da ka zo sallah ka rika hararo cewa kai fa ka kai Allah da ba wani zai yara dan wani ya zo ya zo su wani mutum da ya biya ne zo a gurin kai ka dogara ga Allah ka yi ka ko wai gurin ba da Allah da muke yaka to ka yi kike da abubuwan da yake tsada to da muke yaka na gurba wani rauni hadisi ne wannan da yake cikin bayan sallah ake jiya قال اخبرني علي بن محمد المربعي قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الحارث عن عبد الله بن الزرزري عن علي بن يزيد بن جدعان ولا شيء الا علي عن الحارث عن علي بن محمد الزرزري رضي الله عنه قال babban malami ibn sunni yake malamin da Ali bin Muhammad al-Marwa'i ya karanta shi shi kuma ya ji daga jirin malamin sa Ibrahim bin Sa'ada shi kuma ya ji daga jirin malamin sa Azim bin Yusuf shi kuma ya ji daga malamin sa Utba bin Abdul Aziz shi kuma daga malamin sa Abu Sulaiman bin Ishaq shi kuma daga Ubaydillah bin Zaid shi kuma daga malamin sa Ali bin Yazid ibn Bid'at shi ne Sa'id bin Ali an al-Qasim daga al-Qasim har Ali Umama an karɓo daga Abi Umama shi ne su zai bi a gida ko tun kafin ta gargarar da muri ke yawa ina yawan saurara a farko farko yana saurara akwai wuraren da yau a zai gane cewa wallahi da kalbi ne ba biya ba in ya zo wajen su zai bi a gida zai bi kalali a gida kalali a gida ko ba su nan su su zai bi a gida shi yake nuna cewa ba biya ma a gida da kalbi ne kawai wata zo suka saka haka zai ce kare yake ma da lauki ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yuri salatin maktuba ba taba matsawa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ban taba matsawa kusa da shi ba a rijin ko da sallah ta farilla wala ta dawo a ko sallah ta dawo da rafula illa ta yi ko ya ko ba sai sai na da annabi da cewa Allahu mafiji da zuri wa kada ya kullaha اللهم انعمني وجبني وابني لسامي اعمال الاخلاق انه لا يهدي سميعها ولا يدرك سيئها الا انت wato sai ya ce a fara Allahumma kullu turibi Allah ka gafarta min zurbaina wa qadaya da tuba tuba ya kan kai da ni eh ya kan kai da ni kullu haka ba ya Allah Allahumma inni ya Allah ya ba ni shi a ciki za ku ya fitar da yayin kullum ba a ne kashi bi ma ana da ka Allah ka daga ku ka ji Allah ya daga kuma shi ne daga wajen eh Allah ka gani wajibuni Allah ka tsora idan na kai na samu matsala a harkar kasuwanci na ko aiki Allah ka bayyana ka tsora wajibuni misali da Allah ka fiye da ni da kai kyawawan ayyuka kowa zan zo da ni ko wani daga cikin magabata ya ga Allahu an ta asila ta zalimi ba ba a cikin ya adda da kunan zalimi Allah kai ka gyara wani ke da da bari kuma ka gyara a haka da wani ga gyara wannan addu'a ce ne Allahu an ta asila ta zalimi ba a cikin ya adda da kunan zalimi Allah kai ka gyara wani zalimi kuma ka gyara wani zalimi addu'a ce ne zai ina wuya ya fi da mai tariha albabu ne da shi ya da mutane zuwa da kyawawan ayyuka na gari wala ya shiri ku da yi a haɗin la'ana ba ku yadda shi ya da muna da su ba ku da yana hadisi da ya gaba amma ba a nan da rayu da ya kaga da za ka yi ɗauko ta kai a kan kan kan da ba ka ka ce a nan da a dokin ka ne da gobe ka haɗu ya halatta ka ɗauke shi kai amfani saboda jami'a لولا والنوئي له قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج الثاني قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن عبد بن ابي ليلى عن صهيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اذنك فكيف بعد صلاه الفجر ومن بعد الفجر بعد يقول الفجر يأتي بعد ابو يعلى ya karanta da shi kuma ya ce daga gemin malamin sa Ibrahim bin Hajjaj Azali shi ma ya ce daga gemin malamin sa Ahmad bin Salama shi ma ya ce daga malamin sa wato Ibn Sa'id al-Bunani tabbat al-Roman shi kuma ya ce daga malamin sa Abdurrahman bin Abi Layla shi kuma ya ce daga malamin sa Suhaibu Suhaibu Rumi shi ne wanda ana yin hijira kowa ya zo ya Abuja ya ji wani ne da hijira sai a Abuja in ka zo za ka fita ka ba Allah zai ji bare sai mun rubi a dare da mun rubi ita ne ya zo a maka ya mutu da ya yi rawar kasuwa ne a zo ke kai kuma yi kasuwa ya yi kuɗi ya zo zai fita ya ga dare sai ya ga ki da ne ki ki wallahi ba ku doke ba kun da Allah ya wuri mun haifi in na za kwari a cikin babba na a cikin kwari a cikin babba da rika harba duk sai na ƙara da kuma in za ku gani cikin wallahi ba ranar suke ba muka kai jimlu shekaru tsiranin da ramu kayi da shi za a fara yi da kuma wani gari sai ce ne mu da ramu ke wani da ku ne ku biyu ku kyale ne da ramu a wani shi za a da wata mai ku na da wata mai wata cewa wani zuwa ta huwa jinta tsakanin muhajiru da su muhajiru Allah dan tarawa da wajiru suka zo gaba ɗaya sun ya da annabi na yana shiga cikin madina annabi da ya gani da ya riba alba duk da yake da yayi ba wai sai da mun kawai rubi sai ga shi ya zo ya ko ba ya hakuri ya ba ya ba da akwai ya ba da abinda ya ba da duk ya ko ina ya ina ko ka ga cewa ba a ramu ba ba ru gulki haka yake da tsoron ko ba ya bulle kiski a gida to shi ne kuke tambaya tsakanin su waye nan komai za su fi hakura su kuma idan da aka zo in an haka ko abota zai su raba wani shi ce zo ka ɗaure mata na shi za su je ko kaza ɗaya wannan ba zai to amma dai zuwa ya ce babu wata ranar shekara ba da babu kan ne ya taɓa sa tsakanin ya taɓa cewa ya ce a tattauna a kan zuwa ya ce wa'in ta da ke wa'in hauriyya wannan kawo ko ina da dake tsakanin wajibi da azar zuwa kenan Yamma, yamma, masu wanda suka hakura suka yi. Suka komai ba, amma ta in ka ne su raba matan su biyu su duka matan su bari. Eh, shi ba wai guda ɗaya ta koyi ta ɗaya ta zama a kan bari. Duka biyu su zama ne, sannan kai ya kuna ne karba. Ni kuma ya kuna gaba ɗaya suna ko ma ya taba su ba to saboda haka almuhajir duk inda kai an faɗi wannan kai ka hararo a almuhajir min almuhajir ne ba kuma ka wannan shi ne da zai ba da an bayyana ba ko ba ji mun da a da ka ji ko ji da ba abu da kai kullun da ba ka ji da ni ya ma ka ya sai aka yi gidan ko biyar fa ya ne ba ni ina ka ga wayar ba tsakani da Eh, wannan nuna da cewa aikin da zaura zik da zuwa yi duk ita ba ba dai duk wani da zai ba banza ba. Sai na ta bai ba banza. To wannan shi Amurka da ta ko to dole haka a shi ne abin da yake yake ga shi ne sai ko shi. Sai ko shi Allah ya kara masa yadda. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء النبي yana motsa bakin da wayan sallar addu'a da wani yana motsa bakin da domin addu'a ma kace ai addu'a ko aka ce karatu a koyi ba ana nufin gwamnati ya zo ya zaura ko eh eh duk ba za ta je ka aiko ba wannan ba ba ta sallar ba dan da ko ya ka Allah ba ko ko ne ke ka ga yana tafiya ruhi yana karuwa wannan ba ba ta sallar ba karatun sallah sai an motsa baki sai an motsa baki ya ce ina wani da sallan baki zai iya gane yanzu alhakumar ta tafi kake so waye ka ai ba da kake ina ga da kake waye ka kai hadisin nan da sunan wani ba wanda yake ga zuciya sai ka motsa baki yawwa ga kawai tunani kake da karatu kana tunanin da su ba ai ba ba su ce wannan harkar motsa tunanin da kanka sai ka ce da shi ne aka ce inda wani zai zo wani ma wanda ya zo Qur'ani da ke kalli ba shi kaje ga shi na da yana da kokon da ke eh an ga ku kawai ki abu ya ga ku da ga ki kuma roƙon da ne abuwa da ko ku ne kamar man da ke tsaya eh da da su mai da yana ga ba kai ba mu ji da Allah amma har ya ga ku ne haka ko kuma sallai kuma ba ku ce ku ne ba ba ka ji Allah ko ba da aka ce gare cewa ke kuce da kai an da na zaki da zai saboda haka ya kamata ku kiyaye wannan gaskiya a ga aje kan da nan ayi addini yawa to wannan shi ne kaga yace dan da nan yana motsa baki da ba da salatu fajr bi shay bayan sallah asuba da wani abu ko kun biya da sunna shine siyama ibn Allah innaka na innaka tu'ariku shafatayka bi shay muka kana motsa wato labbanka da wani abu ma kun ka shafa ke kake ma kun da shafa ya kake cewa ma hadal ladhi taqul me kake aikatawa bi kuma kake faɗa قال جاء الذي يقول ان دعاء الله بك اقاوي وبك اقاوي وبك اقاتل يقول لنا الدعاء بك annabi mai addu'a ne ba ya wata da addu'a Allahu ya Allah ji ka uhawu ai ji ka alfaru zara da kai yake cikin kuɗi duk wani abu mai duka kai da kake da Allah da yadda za a yi ba kuma kai da ka samu kafa wani da ke yi ji ka uhawu da ai ji ka alfaru zara duk wani abu mai duka da kai yake cikin kuɗi ya ne وفيك أسامي أي وفيك أحمل على العدو حتى أقول da kai nake amfani nake amfani da kai nake da karfin da nake amfani Allah wajen duk kuke a wuce ba duk kuke wa ne haka a cikin wajen duk kuke a wuce ba ba ya waje ka bukati da kuma da karfin da nake yake ya ne shi ma ne kanka ba amma idan ka dauko shi za ka yi a zuwa kai kake so kai yau yau wurin da ka aikata ya zo a cikin nasari ya yi cikin kwarai na nau'in haka wani nau'i da wata da kuma da cikin wakar jin zani قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعد عن حيوان بن شريك عن عمر بن مسلم عن ابي عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وبما نبي بن الجلي رحمه الله تعالى yace malamin da Muhammad bin Muhammad al-Bazili ya karanta shi shi ma ya zo daga malamin sa al-Hasan ibn Ahmad shi ma ya ce daga malamin sa ya haibu ne ya ala shi ma ya ce daga malamin sa ai wanda bin Shuraiki shi ma ya ce daga jeji malamin sa wanda bin Muslim shi kuma ya ce daga malamin sa Abu Abdurrahman shi kuma ya ce daga malamin sa Abdurrahman shi kuma ya ce daga malamin sa Ma'ad bin Jabal radiyallahu anhu ma'azin da ke mana ya kara mana da ya da ne ke mana da al'umma ma'azin da ba a nan ya kai koyi a Qur'ani wurin rubutu Abdullahi bin Mas'ud wai bin ka dai mu wa da ne wai ba wa ma'azin ne wai nan ku huda a nan kan kiye kidi dinke ya ma zo koya ba ma'azin da ba shi shi zai قال يجي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ ما لا لو عليك لا تسرع يجي يا كي معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكري وشكري وحسن عبادتي النبي يا كي معاذ مينا تتوسع كلمة زاني كريم wallahi kadin annabi ya kalli mutum ya ce yana sarra ai sai ya gani ka san babban daji hankali shi ne ka so ba a san kai to shi annabi alaihi salatu wassalam shi yake san da ba ba wannan shi ne karshe ka tambayi wanda yake san ruwa ba da zai ga ba sai ku gane ba nan to shi annabi alaihi salatu wassalam ba zo wani mutum wahala to annabi yake ina san ta ta hankali shi ne rubutu kana da annabi baya kana kana san Allah Allah baya san ai ka shiga wani me yasa me wa me yake ga su shi ne ga wannan saboda Allah baya san shi da ga ni a cikin mutanen ciki a gurin da ciki guri na da da ba Allah ya koyi saboda baya san saboda Allah baya san to in mutum ya zake ya ba da wadanda Allah baya so ya ce don wallahi zai ji ta wannan cewa to shi za kullum duk wanda ga Allah ya fara a cikin Qur'ani wallahu yuhibbul mu'minin wallahu yuhibbu kaza duk inda aka ce inna la yuhibbu kaza duk abin da aka ce ana so to kai kokari ka yi ko me an ga ku to sai ne fala da ya an tabu da fi kulli salatin maktuba kada ka bar duk adadin ya ga a wanda yake so saboda wani abin da ya ga a wanda yake so mu ma ba wani cewa annabi yake kada ka bar a ƙarshen kowace ƙarshen dalla ƙarshen yadda dalla kada ka bar wannan Allahumma ya Allah a inni ala zikri ka taimake mu da ambatan ka domin kun san ambatan Allah ba ke mu Allah Allah ya gaya ma sai hana ka ambatan to da baya da yake mu amma idan Allah ya kyale kana jin wani lokacin addu'a ma a cikin ta ake ma saboda Allah yana son jin duniya sai ka ga kana sai ni kana sai je mu ya ce yana da yana yi Allah ba za ka hada ka ba za ka hada ka eh ku ko dai a biya ma wani abu da wanda yi wannan ko a baka abin da ka roƙa ko a je ma sai a ranar da na'am haka ne ne wasu ku yi da godiya ga ne ga wa husni ibadati da yake kyawun ibada da ne ibadar ma ke kyawa wanda Allah ya yi shi ne wa husni wa husni ibadati ba yayin da ke da rawa da ke tawa da tayya kamar da to mu ma mun kai ga ya za kuma ka yi sa bayan da na ku ga kamar ku yi da mutum da ke bayan da ya kawo ku na daga to da haka ko ina da jami'i awwalan kawai Allah ya ba mu da ya na mutum ne shi ya ke na ga fara da shi na ya kirawa wa ya so kun zama da Allah ya yi ko ka bin da alheri amin lafiya ko sai ya yi wani kilo da ya ba mu da ya yi ya kirawa wa mu da ya yi ya ya yi da wani wani da zamu yi ya da ya ba bayan da ya yi kuma ana kara kuma wani da mai kara wani da ya yi ya wa kuma da ba bayan da ya da awo ya ruwa da ya awo ko ba ba da ya ba amin da ba ya yi ya yi ya wa kuma da ba da wani ba da ya ruwa da ya na da ne ko da ni ma ne ba da ya ba ne ko kuma da ba ba ne na ba ne shi ko da ba da ka da ba da ba da ya yi ya wa da ya kuma da ya yi ko da ya shi da na da yawan wani wani ke da ba da ina da wa da kuma Allah ko da ya yi da اللهم إنا ولا تجعل من الظالمين اللهم إنا ولا تجعل من الظالمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا يا رب العالمين